wannan yasa a can baya a wannan lokacin za mu ji masu ta'auliyan Allah magabatanmu su ne musu rabbi tunda a wancan lokacin abu bai kai a taɓa manyan bayan Allah na sama can haƙƙi zuwa irin sabon mamman Allah ba to amma yanzu abin ya kai yan wannan abin ana jinsa a cikin gari kusa da mu wanda kamar yadda na faɗa imam malik ya faɗa a cikin sharhin da imam nawawi ya yi wa littafinsa arba'un hadisan cewa imam malik ya ce bai halatta a zauna a garin da ake zagin sabon mamman Allah ba to ashe idan za a zauna a wannan gari irin larura ta sa to wajibi kai iya bakin kokarinka an gane ko kuma kamar yadda muka sani idan aka sami irin wannan matsala ana ji da kyau idan an sami irin wannan matsala ta zagin sahabban manzon Allah yau idan jahili ne yake yi to ba matsala an fahimta ko yawwa shi sa hatsarin masu zagin sahabban manzon Allah ya fi hatsarin ɗan hakika saboda ɗan hakika dama wannan jahili ne ba wata magana kuma ba zancen ya kira wani da ilimi ba zai buɗe littafi ya karanta ba kawai zai abinsa ne na saƙo kowa ma ya san saƙo yake amma wanda zai ce zai buɗe littafi har ya karanta hadisin manzon Allah ko ya karanta ayar Qur'ani ya lankwasa fassara sai ce ai haka take nunawa a zagi sahabi ko a cikin sahabi to wannan a irin masu wannan aƙida fatan mu da su Allah ka shirye su idan kuma ba za su shirye ba to Allah ka nisanta mu da su wannan shine hadafi na shi wannan littafi kuma alhamdulillah an bude shi da wato bayan bismillah an yi bara'atul istihlal da ayar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bidhalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina hikimar kawo ita wannan aya aka yi bara'atul istilal da ita saboda mafi yawan abinda masu zagin sahabbai suke kafa hujja da shi shine ce ai an rawaito a littafi kaza wane ya faɗa ibn kasir ya ce dabari ya ce an gane ko a ɗaya littafin tarihi a faɗa ba tare da tamhisin isnadi ba shi ko za mu karanta a nan gaba a wannan littafi imamu dabari yana cewa dukkan abin da ka ji na faɗa to kada a tume mu ko da an ji makaki a cikinsa a koma wajen waɗanda suka rawaito mana wannan abu sai a bincika isnadin a gani in ya tabbata to ya tabbata in bai tabbata ba to babu zancen wata magana a kai sarakci abin da yake ma ya rutu fi fi fi suqil ilmi shike kawowa abin da yake yawo a kasuwar ilmi ko a kasuwar tarihi shike kawowa ya rage kai ne ji ka je ka yi tanjisi ka yi bahasi wannan hadisin maganar nan da aka faɗa ta inganta ko ba ta inganta ba kamar da zamu ga wannan misalai na rashin ingancin da aka zo aka ɗaura mutane a kai a littafin nan mun kawo sun fi ɗari magana magana ta ƙarya wanda zan ce wane ya ce wai sai dina ala an yi masa kaza sai dina ma'auya masa kaza mu jira an masa kaza wallahi duka ƙarere ne mun kawo fiye da guda ɗari a cikin littafin nan kuma da izinin Allah da za mu ɗaura hannun mai karatu a wa'annan gurare da muka ishara kansu to dalilin kawo ita wannan aya dalilin ka ita wannan aya bismillah ta balla a bashi ne dalilin ka ita wannan aya ana jigo a ba shakka ta sauka akan wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yadda muka sani cewa a wato al-ibratu wato ita ibra in an kafa an faɗa aya an bayyana ko ba wai ta zama dan kawai asalin saukar ta tsaya iyalan bane ba an gane ko a shi gamewa take yi ina fatan gane musamman ma da Allah ya yi wallazina amanu in ja'akum ina fatan gane to wannan aya ta nuna cewa ko wane ne a kowane lokaci za a iya kafa hujja da ita akan tantance gaskiya da ƙarya wannan yasa imamu imamu shafi'i a cikin littafin sa al'ummu ana ji da kyau sai kawo ta a cikin babun a tasabbut fil aqwal tabbatar da kowane zance ne ya zo gare ka to sai kawo ita wannan aya yayi al'amari ne sai fara budewa da ita cewa duk zancen ya zo ka fara bincika shi ina fatan gadi da yawa za mu ji hadisan manzon Allah ba a cewa an yadda har sai an samu shahidi nan bambanta musu yadda Umar Allah ya da shi wani mutum ya zo gidansa yana zuwa ya sallama yace salamu alaikum daya salamu alaikum biyu salamu alaikum uku shi sai na umar yana cikin gida wani dalili ya bai sa ya fito ba can sai mutumin nan ya juya sai na umar sai ya fito sai gan shi a bawan Allah ba kai ne ka sallama ba sai ce kwarai ni ne ai abin da yasa ka gana juya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu in ka boga sallama ɗaya biyu uku ba amsa wato juya ice kai ka ji wannan da bakin manzo Allah ya ce ni na ji sai kama shi ya rike shi sai mun je ka nuna min shaidar da in nuna ma cewa ka ji kaga a tasabbut fil aqwal duk lokacin da zaka ce wani ne faɗa to tabbatun wannan ne ya faɗa sannan imamu shafi'i da kansa a cikin tafsirinsa a ya bada an bada wata kissa da ta faru da shi da Harun Rashid Harun Rashid labari ya zo cewa imamu shafi'i ya tara wasu alawiyawa zai fitar da su daga garin Yaman a'a sai labari ya zo ya zo ya samu Harun Rashid Harun Rashid sai ya kamo su ina nufin zai musu azaba cikin fushi sai na lokacin da aka bana tambaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya can sai ga imamu shafi'i lokacin sa ya zo imamu shafi'i na shigowa sai ce kai ne har da kai aka gaba sai ce a Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sai ce a abinda aka faɗa ba gaskiya bane ita ba gaskiya bane ba saboda ka ji kaza da kaza da kaza sai ce to shikenan daga nan sai wannan fushin nasa ya kauce ashe kafa hujja da ita wannan aya ana jigo ashe yana iya yiwuwa domin ga malamai mujtahidai a addinin musulunci ba tare da kokonto ba kuma sharifi daga cikin jikokin manzon Allah shine Imam Shafi'i ya kafa hujja da ita an fahimta ko a lokacin da wani abu ya da su da Harun Rashid sadaka wannan ba zai zama a laifi ba dan an kafa hujja an yi bara'atul istilal da ita wannan aya kuma alhamdulillah duk da cewa shi wannan littafi kamar da muka faɗa a farko cewa an yi shi ne saboda gyara ina fatan gani an yi shi ne saboda gyara saboda kowa ya san ƙariya da ta faru da zamu karanta a cikin littafin yanzu ina fatan gani bata yara da ake yi a zagi sahabi a ce a janyo a nasi a karanta a fassara shi wanda ba daidai ba ina fatan gani a daura su akan abin da yake keken tsera ne ina fatan gani sannan yaro ya zo ya bi kan wannan yana ganin cewa ai ilimi ne har ma yana yada shi har ma yana ta rigima ai yana ganin zai iya mutuwa akan wannan al'amarin to ka mutu akan gaskiya ya ka mutu akan ƙarya ina fatan gani to so haka a wannan na so da man dan yi a wato kamar iftitahi na bude zancen kafin mu shiga cikin karatu wannan mun shiga cikin karatu kuma ba zancen tsayawa domin duk bayanan da muke da bukata suna cikin sa insha Allah saboda haka muna fatan a wannan abu da aka yi muna fatan Allah ya sa mana albarka da alkhairi a cikin wannan littafi kuma yan uwa da suka yi ta bada gudunmawa a babu zancen tsayawa wallahi kowa yayi muhawala irin tasa kuma ba abin da zamu ce sai addu'a Allah ya saka wa wanda duk yayi hidima a cikin wannan aiki da alkhairi musamman yan kwamiti ba babu abin da za a ce musu domin ba dan su ba to da ba je koyi na ba to daga muna fatan Allah ya ba su rayuwa kyakkyawa a duniya da lahira kuma harafin duk da aka rubuta a cikin wannan littafi Allah ya yarda da shi ibamu ladan baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah fatiq fatiqir rizqi wa ratiqil fitiki oh da man ce akwai akwai kalmomi da yawa ciki wato godiya ta tabbata ga Allah wanda shine fatikun rizqi a shi ar-rizqu shine haduwa an gane ko shi kuma al-fitqu shine rabawa ina fatan gane watakila wayanda suka san yadda al'amura suke a baya can za a ga shi wanda ake wa wannan raddi saboda bata mutane da yake yi kusan da ana tare da shi a wajen difa'i kan harka ta manzon Allah da difa'i akan harka ta ɗariƙu da sauran al'amura makamantar haka to amma da yayin da ya bauɗe aka kuma yi masa nasihar ya dawo daidai a bai ba to wannan wajibi a yi masa me dama ne aka gaba da ku illa ne ko ne fa ya jibi ne to kuma ya ladina amanu in ja'akum wa fasiqun bina bai ina fatan gani sadaka wajibi a kaura cewa wanda ya wannan sadaka wannan ishara ce zuwa da can ana haɗe kuma an rabe ina fatan gani irin wannan kuma ya faru da yawa duk da ban kashi a cikin littafin ba amma ya faru da yawa misali ibnu hazmi al-andalusi ibnu abdul bar abokai ne amma yayin da aka samu matsala wannan yayi kokarin ya nushi shi da wannan aje gagara sai rabar shi ina fatan gani to irin wannan ya faru abu hayyana da ibn taymiya abokai ne amma ana samun matsala yayi kokarin ya nushi shi ga yadda za a yi yaki sai rabu da shi to irin wannan ya faru da yawa cikin al'ummar musulunci duk lokacin da aka ce ga gaskiya sai ka ƙibi to in kuma an tafi da kai an zarce a haka to kuma yanzu kai dan mai gaskiyar kai ma abin tuhuma ne domin kana marawa ƙarya gaskiya ai baya ai fata an gane ko sai ka wannan shine a fatikul rizqi wa rasikul fitqi alqa'im fi kitabil azir wanda Allah ya faɗa cikin kitabinsa mabwayi yace awalan yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rataqan fafataqnahuma an gane ko Allah yace a kafare ba sa ganin da can sama da ƙasa da a daske ko a daske sai aka raba su za mu tura suna kiran wannan big bang shine wannan abin da su malaman abin da suke faɗa ko eh shine a wato wato wato wato rasakan kenan fafataqnahuma wal qa'il kuma ubangiji shine mai cewa wala takunu kallati naqabat gazlaha kar ku zamanto kamar wacce ta warware wato wato gazlaha irin shibi da take yi an gane ko tana yin kadi tana yin kadi ta warware shi min ba da kuwatin an kasa bayan da an samu karfi sai ta warware wannan wato wannan al'amarin naka wannan isharar ce zuwa ga duk mutumin da yake kallon ko yake jin mai wannan barna kowa ya ɗauko karatattukansa na shekaru goma da suka wuce ya ƙabalta su da na yanzu zai ga cewa an warware karatun baya na fatan gani yauwa zai ga an warware shine wato an warware karatu an da an yi ɗauri an yi ɗinki an yi komai sabon za ka warware su kenan kaga ba fa'ida kenan tattake nuna imanukum da halan bainakum an takuna ummatan hiya arba min umma to wal Allah kuma shi ke cewa kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ga yawa ya rasulullahi ga yawa wanda suka kafirce in yantahu in dai sun bar kafircin nan yughfar lahum ma qad salaf duk abin da ya shude za a gafarta musu wa in yaudu to kuma sun dawo fa qadin muqassamu lawwalin to wannan yake nuna mana ita ma a bara'atul istilal ce ta cewa duk mutumin da ko me yi a baya sai ya zo ya musulunta yanzu wannan musuluncin nasa ya warware abin da ke baya ba za a taba tuhuman mutum a ce a ba ai da da kana kafiri kayi ka ba me yasa kai wannan abu ba za a yi wannan ba an gane ko wannan maguzanci ne amma a addinin musulunci in mutum ya zo ya yi duk kwaɓar da ya yi sai ya musulunta to shi ke nan magana ta ga tauci Allah ya samu dashi wa salatu wa salam ira da aminci a ratan manil akmalani cikakku wanda suke matakinta su tabbata alal fatih da khatim abu ne budewa shine manzo Allah al khatim mai cikawa alqa'il mai cewa la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr wanda a cikin zuciyarsa akwai koda kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba Allah ka kiyaye mu girman kai an gane ku girman kai dai annabi ya fassara shine gashi ya faɗa da kansa a ciki sun maƙala sai annabi ya ce al kibru badrul haqqi wa gamdun nas iri-iri ka ga gaskiya ka tace wannan shi ne girman kai gamudin nasu wulakanta mutane na fatan gani to wannan dai Allah sa masu irin wannan sifar su canja eh domin ba haka ba dai abin da annabi ba zai canja ba na fatan gani annabi ta la ya dakhul jannata man akai umumi kowane ne ya samu kansa a cikin wannan to ba shi ba aljanna Allah ya yi muku wal qa'id manzon Allah yake mazu ibani ja'i'an ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharaf al-din manzo Allah sanin cewa wato kuraye guda biyu masu jin yunwa ana ji ko idan suka shiga garken tumakai barna za su yi ba kadan bace ko ai bayan ka za su yi ba ba za su yi yanka musu ba farke cikin wannan za su su kama kan wacce ta kumi haka za a dinga yana bata aya ta barna to annabi ce barnar da wayannan tumakan za su yi ai wannan kurayen za su yi a cikin garken tumakai wallahi bai kai barnar da mai neman duniya da mai neman ɗaukaka a duniya da harkar da harkar addini zai yi ba an gane magana ka fito wato wannan shine wannan wal akal wal akal bidin da ake magana ko akal bi shafati au bidin ko to akal bidin wannan mai ci dan dan addini barnar da zai a cikin addinin gwara a ce kuraye ne guda biyu masu yunwa a tura su garkin tumakai saboda inda duniya kace ne ma to wallahi nan ba ba bangaren ilimi ko bangaren addini ba gurin ta bane magana ta gaskiya ke an gane ko yau an ne duniya kake yi ta fuka suwa yawwa tafi ka je ka kama wata harkar mai tsada ka je ka dinga yi amma ka kyala wannan amma in ita za ka yi kuma kana neman duniya cikin ta to an shiga matsala an shiga matsala shi yasa komai za a iya yi Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye wal qa'il sannan annabi shi ina faɗa a cikin hadisi yace idza sami'ta ar-rajula idan ka ji mutum ya qulu yana cewa halakan nasu kowa halakakke ne fa huwa ahlakum shi yafi kowa halaka wannan hadisin muslim ya rawaito shi a sannan malik ya rawaito a cikin wadda yanzu wannan sai maka tun zamanin sahabbai duk ba a yi daidai ba zuwa yau shekara dubu ɗari hudu da arba'in da ɗaya an kana yawan kasuwar goma mahaukaci ka samu wannan an gama ƙwarai da gaske duk kowa kowa bai daidai ba sai kai a ai akwai matsala Allah ka kiyaye wal qa'il manzala shine ne faɗa har ila yau la tasubbu a a la tasubbu ahadan min ashabi ka ku zagi kowa daga cikin sahabbai hana Allah yayi umumi duk sahabban manzon Allah an hana ka zagin su an gane ko fa inna ahadakum man zalla tajika dayan ku law an faka misla uhudin zahaban da zai ciyar da koda wato dutsen uhudu na dinare ma adraka mudda ahadihim wala nasifu da ba zai riski mudanabin daya daga cikin sahabban ba ba zai riski rabin mudanabi na sahabban manzon Allah ba duk abin da zaka in zaka samu duniya gaba ɗayan duniya ta kace ka ce yau ka ba saboda Allah to wallahi bai kai mu da nabin sahabban manzon Allah an fahimta ko to wal qa'il sanan hayya la da salatin mai tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai fada lil hasan bin ali alaihi wassalam mai fada wa sayyidina ali sayyidina hasan dan sayyidina ali ira da amincin Allah ya tabbata gare su yace innabni hadha sayyidu wannan dan nawa shugaba ne wala Allah ta yi ubangiji an yusliha bihi bayna fi'ataini azimataini min al-muslimina an gane ko ya gyara tsakanin jama'u guda biyu masu girma daga cikin musulmai a shi yana wannan magana na cewa duk wa'annan musulmai ne baki ɗin su da abin da faru musulmai ne to wanda kuma zai shi bai da kaga ba da mu yake bake Allah ka kiyaye wa sallallahu ma Allah kai salati ala alihi albarara afsa alayen manzon Allah kubutattu an gane ko alayen manzon Allah wato sune wanda mun yi magana akan su ina da maulidin mu na shekara biyu da suka wuce mun yi bayani akan al-fitr rasulullahi an gane ko bisa tarifin su wanda ya zo a cikin sai muslim na abu na na wato zaid bin aslam Allah ya kare daga shi zaid wanda yake faɗa cewa ga yadda manzala ya raba su ala aliyin ala kiran ala jafar ala abbas an gane ko wanda su ne a wanda zakka ba ta halatta zuwa gare su ba ba za a ba su zakka ba saboda zakka kazanta ce su kuma tsarkaka ne ina fatan gane kuma suna da darajoji wanda ba za su ɗigu ba ya ishe mu dai tsarkinsu da Allah yake ta faɗa ina fatan gane ga ayan nan ma za mu karanta ko eh ya yi shehu tsarkinsu to ba ka aiba nan tsarkinsu ina fatan gane Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yudhkirakum to wato Allah yana nufin a gane anan fa jama'a da yawa Allah zai umarce zai umarce ka abu amma bai yi ka da yi ba ko ba haka ba yawa amara wala arada kenan ko kuma akwai amara wa arada ina fatan gani to shi umarnin Allah a wato yayi yayi mugayara da iradarsa domin ita iradar Allah duk abinda Allah ya nufa sai ya faru yadda yake nufa fa'alun ne shi lima yuridu ina fatan gani mu gane momentum mai wato umarni daban irada daban to nan sai Allah ce inna ma yuridu lahu dan ka gani inna ma yuridu lahu li yudhirakum li yudhib ankum rijsa ahli baiti wa yudhirakum tadhira to da kaga ashe ahalin gidan manzo Allah tsarkaka ne ko kaso ko kaki tsarkaka ne ba wata magana ina fatan gani to so a wanda annabi ga kala rasul fi haƙin ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin haƙin su yake cewa wa ana tarikum fiikum saqalaini na ban muku zababa guda biyu awwaluhuma kitabullahi na farkon su shine littafin Allah fi ruda wa nur a cikin littafin Allah akwai shari'a akwai kuma wato haske wa ahli baiti sannan na na kuma ban muku ahalin gidana annabi yace uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunasantar da ku Allah a cikin ahalin gidana uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti an gane ko Allah ta inne muku wato za ki ta inne muku wato ina tunasantar da ku ubangiji game da ahli gidana an bayyana ko to wannan su salati ya tabbata ga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram da kuma sahabban manzon Allah masu girma alladina qala Allahu fi haqqihim wanda Allah ya faɗa cikin haƙƙin su yace wa kullan wa'ada Allahu husna dukkan su Allah ya masa alƙawarin aljanna wa sallim alaihi wa alaihim taslima kai gaisuwa gare su kai taslimi gare su gare su baki daya ya ubangiji amma ba bayan haka fa inna min aktsari afatin nas daga yawan aibobin mutane abin da yake damun al'umma shine abu a sa'ul juhal a samu shugabanni jahilai wal muddaquna dhullal da wanda suke masu da'awa batattu idan mutum ya zama to mai da'awa ne amma kuma batacce ne kaga zai kira ne zuwa bata haka ne wa hadhihi fitnatun nas wannan shine fitnan mutane min qadimil ayyami wal azqa wa gabil azman tun ada a kwalikin da tun baya da kuma zamanuka wanda suka wuce fa kaifa bi asarina haza ya da wannan zamanin namu alqarn alkhamis ashar qarni na 15 yanzu muna qarni na 15 ko a a a kalandar mu ta hijriya a gane karnin nan an ce karni na kaza an fahimta wanda ce a to ya muna 1400 za kuma a ce muna qarni na 15 ko duk lokacin da kaga haka yanzu da a ce 1300 da wani abu muke sai mu ce a karni na 14 muke ina fatan gane amma yanzu muke 1400 ai biyar ɗin muka nufa ko? Ko ba haka ba, dubu ɗari biyar muka nufa, to sai mu ce muna cikin ƙarni na sha biyar. To, muna cikin wannan ƙarni wa ƙado sannan ila katsa kudarar kudar. Mun je har zuwa wajen gurɓata, wato asalin gurɓata. Wanta haina ila ukar ukar mun je zuwa wato wajen ɗamrai yawa. An gane ko? Kowa ya san irin halin da ake ciki a yau. Wannan lokaci ne da haza mu a zamanin da cikin nanu hadiru fi kauli sadin wa fi kaulubin masudi. Oh? eh wannan shine lokacin da wato da mutum zai gani kabari ya ce ina ma shi ne cikin kabarin ai a wannan zamanin musamman a irin wannan abin lokacin fitar littafin nan ana jigo kowa ya sani a yau akalla wajen shekara hudu kenan da fara rubuta littafin nan duk da cewa alhamdulillah ya haɗa wani aikin ne na majistar ko to amma duka Allah ya sa an haɗa su a cikin wannan lokacin mai wa Allah godiya na samun haka to amma da a ce wannan matsala da muka rubutu akan ta zagin sahabbai da a ce an daina zagin sahabban yanzu an shiga wata matsalar to yanzu da an ce da mu ƙarya muke yi ba a taɓa zagin sahabbai ba a kawo inda aka zaga kaza kaza da sauransu to amma Allah al-musawwir a wannan zamanin kuma sai aka ɗauko wani sahabi da ban musamman an fara zagin sa ba a littafin nan shine sayyidina Anas bin Malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yiwa manzon Allah hidima an ce duk lokacin da kafe so ka taɓa zuciyar mai gida idan akwai kare a ƙofar gidansa doki karan da ya fara jin karen nan ya fara kuka to fa mai gidan nan zai farka daga bacci an fahimta ko saboda ai ba da karen kake ba da shi gici da shi wannan hadimin manzon Allah ne la yufariqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya bar manzon Allah a gida da waje dan cikin gida ake ce masa haka mu malaman mu na zauri abin da sai ga mana kenan dan cikin gida amma kuma yaushe yake sirfa wa zaki a ce ya ce kaza a ce ya ce kaza a ce ya ce kaza abin mamaki to ba ba ba magana ana ce mai matsala wani abu muhimmi da ya kamata mutane su mai da hankali kansa shine zagin manzon Allah da ake karkashin wannan magana duk wanda ya ji mai wannan magana wallahi in mai imani ne sai zuciyarsa ta buga ya ji kadai ana gaya wa manzon Allah irin lafazin da ba za ka iya ɗauka ka gaya wa mahaifinka ba amma ka gaya manzon Allah wannan magana wannan wayannan manzanni sun yi muni kwarai da gaske wallahi wallahi da magabatan mu za su ji wannan magana ba za su yi burin su taso daga makwancin su wallahi su ji irin wannan lafazin ana gaya wa manzon Allah shi kuma abin da kake shi ne me wannan magana ya tara jahilai gabansa banda ihu ba abin da suke yi wanda ya kamata a ce a irin wannan al'amarin kullum ni kukan da nake yi wannan matsala ɗaya daga cikin yaransa mun zauna da shi wata rana wanda yana nan ya kusa dawowa cikin mu'asasar nan tamu an bayyana ku kuma ina ba da sako ya ji da kyau a wancan lokacin lokacin da muka fara rubuce littafin nan ai mun kira wasu daga cikin yan akarbu safi har cikin nan maratai cikin su akwai malam manzali ai malam mai alwaru an gane ko da shi wannan group din nasu su 20 yau alhamdulillah duk sun bashi saboda kullum abin da muke magana shine za ka haɗu da Allah gafa abin da kai ka sani ba abin da ake gaya maka ba ka karanta littafi ne aka rubuta a ciki wannan mutum me yake gaya muku idan an dauke ku dabbobi irin irin daukar mutane dabbobi to ku da ilimin ku kun san me za ku karanta yau alhamdulillah mune wa Allah godiya wayannan mutane mafi yawan su duk sun bar shi sun dawo wajen mu kuma a yanzu ma muna nan tare da wasu dan yaji da kyau muna nan muna zama na sirri tare da su kuma da izinin Allah sai sun bar shi wallahi ɗaya daga cikin su sana muna magana da shi abin da yake faɗa mu yace a da ana cewa ana yan izala raji to yanzu wa ake wa raji wannan yana nan tare da shi har yanzu amma fa bi ala basirata ala basirata kuma suna nan da izinin Allah kwanan nan za ku ji wata jama'a kamiya mai yawa sun fito sun bayyana bara'arsu an gane ko wato ala rusul ashhad da izinin Allah eh da izinin Allah kuwa ai ba zai yi abu a ita wannan saban ana gari wallahi alazim wasu mutanen da Allah ya halakar da faɗin su kadai ma naraka illa basharan mislana to mu kuma shugaban fa halitta ce ga irin wannan suka muna ji a cikin wannan garin muna numfashi da masu faɗa irin wannan rashin dangantaci a dauke magana a gaya wa manzon Allah ya fi ƙarfin zagin sahabi billahi lillahi la ilaha mun ba da shawara cewa tuntun yau shekara biyu na ba da shawaran nan me zai hana gwamnati da masarauta su haɗa kansu saboda wannan bala'in wallahi azim ya fi bala'in duk bala'in da muka sani ya fi ebola ya fi wato wato boko haram ya fi kidnapping wallahi duk masifar da ka sani wallahi ba ta wannan ba imam malik mai yake cewa ma baqa ummati ba da sabbi nabiha me fa'idar zaman al'umma a zagi manzon Allah ana ji irin wannan abu a cikin garin nan yau an tsallake zagin sahabban manzon Allah annabi ake zagi a fakaice jama'a mu kalli duk lokacin da wani zai magana ya ce kaza ya ce kaza sai a fakaice ba da shi yake ba da wani to kai kuma a yau da kake irin wannan abin kake ga manzon Allah da wa kake ka ɗauki lafazin da wallahi ni ba zan iya wannan magana lafazin nan mai mai kamshi wallahi ba zan iya ba kai ko ka san dan nan kamshi wallahi ba zan iya ba amma ka ce manzon Allah wannan wanda shi yake Madina a kwance shi kake ga wannan mangana subhanallah Allah Allah kai mana maganin wannan musiba kai mana maganin wannan musiba wata magana na cewa wai ai muqabala da shi a zauna da shi a yi waye wai ga yadda za a yi ga dokoki wannan da ma sai na bata akan sa lokaci ba zai iya ba ƙarya yake wallahi yanzu ni lokacin da ya kira ni muka yi muƙabala da shi sarkin kana aka gayawa ko ko rainin hankali aka ba aka yi aka yi al'umma ya kamata kuma me ma maganar muƙabala ma shi yanzu misali littafin nan me ya sarkin sani ta nake shi ya fuskanta kai tsaye mutumin da yake zai mun raddi a dare ɗaya ko kuma manta ya faɗi cewa ga sunan littafin sama da zai rubuta ko amma abun mamaki da takaici shine lokacin da aka gama littafin nan dan kar ma ya ce ba a kai masa sai aka bada kofi aka je aka ce a je a kai masa yace a dawo da shi shi baya so aka ce ba ba ba a so ake magana ba abinda kai alƙawari ake so ka cika ko yawa an jaza hurrun ma wa ada wa sahha halun izra ada mu abinda muke so kenan abinda kace ayi kana ana yi zaka yi shi aka yi sai ya kamata ka fito in kuma ka tabbata ba za ka iya fito ga yaranka eh gaskiya wannan na janye irin yadda ka gaya wa shi wancan ɗan zalika ba za ka iya ba sai ka mutum cikin maka janye ba za ka iya ba wannan ba wani abu bane ba amma ya kamata mutane su dinga gane wa suke bi shin wannan bin da kuke zai ta kai ku zuwa ina ne ni dai na san ban taba ban taba jin tarihin mutumin da da irin wannan al'amarin ya tsallake ta ba aljanna ya kamata mutane su kansu kiyamin laifi Allah ka sa mu gyara al'amuran mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a faqad wujida fi hadha zamani wa hadha al-balad kanu a wannan gari namu da wannan zamani mun samu man ya takalladu kullu ilmin wanda yake rataya wa kansa duk kowane irin ilimi wa yadda iyi kuma yana da awasa nan mun shaji yana cewa ibn taymiya da zai dawo sai ya nemi ilimi a gurin sa a sai kaga ya kamata mu dinga kan misali yanzu ibn taymiya ba mu da alaka da shi domin mu bangaren tasawuf muke ko ba haka ba in mun lura ibn taymiya duk da cewa idan an yi karatu su za a gane ya waye ibn taymiya amma za mu ji ɗan izala sun fi karkata zuwa gare shi fiye da mu haka ne to amma mu kalli wani abu jama'a ibn taymiyan nan a a a mu dai ai mun yadda su yi dina mu ne ko haka ne to su yi dina ba da labari lokacin da ya zo shan ruwa na zamzam ya ce ya ubangiji ka bani wato zan sha zanzan din nan dan ka bani ilimi a ilimin fiqihu na kai wani a ilimin tafsiri na kai wani duk wanda yake kokowa a wannan lokacin shi ke bada yace amma ilimin fiqh hadisi ba sai- wato a ta kita ilimin fiqh na kowa ne ilimin hadisi eh, tafsiri na kowa ne amma da yazo kan ilimin hadisi sai ta Allah ka bani ilimin hadisi irin na ibn hajar ba sai na fa in an fi shi kuma ina za shi kenan su yi kenan to ibn hajar yana cewa shi kuma ibn hajar yana cewa shi da idansa a irin ta hakikatu da yake gani bai san malami irin imam zahabi ba in ji ibn hajar asqalani shi zahabi shi kuma yana cewa tun da yake a ilimi bai taba ganin mara asaina ya misul ibn taymiya ite ido na bai taba ganin misul ibn taymiya misalin ibn taymiya ba to jama'a yanzu da Allah ya mun mun ce wani kawai dan wannan zamanin wanda baya iya karatu sai da littafi a gabansa wanda in yana karatu aka dauke wuta gun ba ta sai da hau dabaru idan irin wannan yake cewa yana tuhumar wai ibn taymiya yazo ya koyi karatu a gurinsa ana kamata mutum ya tambaye kwallon kunna an ya lafiya lafiya kuwa Allah ya sa mu dace yajhalu yana yin jahilci wayara nafsahu aliman amma ganin shi kansa malami ne an gane ko a nan mun sha gwada ko mu dan bada misalin irin wannan kwabar a dauko mai istihaba a ce ba komai sai sallah sai azumi amma mijinta ba zai kwanta da ita ba saboda Allah ya ce a a a a a a fa ta zulun sa'atin mahid wala taqrabunna ta yadurna sai aka mai da mai istihaba matsayin mai haila saboda duhun kai da gudun makaranta Allah ka kiyaye mu wa ya'ibu man kana min al-aibi saliman sanan yana aibata wanda yake kubutacce gaban aibi summa la yarda bi hadha sanan bai yarda haka ba hatta yaz'umu annahu a'lamu an-nas har ya dinga ne cewa shi yafi kowa ilimi wa yazunna anna man ukhiza anna kullu man ukhiza hadha al-ilm anhu law hushru la hataju ila ta'allumi minhu Eh, duk wayanda aka fasa ba su ilimi da za su rayu da sai sun buƙaci ilimin sa to fa fa huwa bala'un Allah muta'allimina wannan bala'i ne kan masu neman ilimi wa wabalun Allah muta'addibin sannan musifa ce akan malamai in rawa kazaba in ya ruwaya sai ƙarya a wancan kasa din ma mun danna inda yau kansa ƙarya ma ko yau za a ji ƙarya a taki an fahimta ko wa in a su'ila kazabzaba idan ka tambaye shi sai ya zama ya kai kawo muzabzabi da baina zalika kenan ko yawwa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa in nuzira in aka yi munazara da shi sahiba sai ya kwamatu eh ko kuma ya masa fasara zamani ko sai mura ta tashi ko ba gane ba yau sai ya gane gumi ana cikin a, ga ga ga mura ni ban taɓa ganin wato wani abin ban mamaki gaba mutu da kyau ya kware da gaske wato ni a zatona idan ana mura ai gudun fanka ake ko ni nan bayan fito a kashin fanka ba ko ba haka bane ba to amma ga mura ga fanka ga mai fifita ga kafewar a kallon sun da kyau eh ya kamata mutanen su tsoron Allah abu kawai in akwai shi akwai shi babu shi babu shi ah magana sai ma magana kenan ba wannan can wani abu to wa in khulifa idan kuma aka saba da shi shagiba yanzu nan za ga yana mushagaba yanzu nan za ga ana kwarmato ana tada fitina a tada wannan a tada wannan eh abin mamaki ai ta nake duk duniya yanzu dan Allah maliku hatta a cikin ɗaliban sakon da sa masa yanzu akwai littafi da aka yi na musamman mukhalafati ibn al-qasim wa malik ma khalafa ibn al-qasim al-imam malik ibn al-qasim ba zai ashe ake ganin ya fi kowa bin imam malik ba ibn al-qayyim al-jawziya ya saba da ibn taymiya akan masail da yawa a cikin matsalolin har da masalar wato fana'in nar karewa wuta shi a gurin ka ce wuta ba ta kare shi kuma nan ya masa raddi kan cewa wuta ba wuta wuta ba ta kare ba an bayyanta ko sai haka ma min alimin illa radda wa rudda alaihi duk malamin duniya sai yayi raddi sai amma raddi kai yanzu kai da kullun shekarar ka nawa kana rududu ga al'umma sannan ka ce kai ba kuma kai ne kai ne wa ha ha ba zai yi ba Allah samu dace wa in uqima alaihi alhujjata hujjatu sabba in kuma an kafa mu hujja sai zagi to wannan dama ba wani sabon hawa bane eh ba haka shi ma lissafin nan an naji naji wani bawan Allah ya turo min daidai gurin da yake ta zage zage a kai tunda da ya ce ba zai karba ba ko yake cewa shi da yana da muhimmanci a gurinsa da ya nema da kansa a gane to zaka da da shi amma kuma wai safi ne zo kuma saka shi na cewa ka ji mutumin da za a yi raddi ga sahabbai raddi ga mazagin sahabbai sai ga shi ya kawo aya a farkon bayanin wa ya ayyuhal ladina amanu inja bayan aya ah, to a ina ka samu bayanin na alaga ta malam ko in ba buɗe littafin kai ba ya kai ka gano aya haka zo kake magana cewa kai bai dame ka ba kai kaza kai kaza da sauransu ba Allah ka sauda wa rahimallahu alqa'id Allah ya ji kan mai fada yana cewa yusibu wa ma yadri wa yuqdi wa ma dara wa kaifa yakunu an-nawku illa kadhalika eh wato yana yusibu sai ga wani lokacin ya dace wa ma yadri bai san ya dace ba wa yuqdi ya kuskure wa ma dara bai san ya kuskure ba to wa kaifa yakunu an-nawku dama mai irin wannan al'amura ba zai kasance ba illa kadhalika sai haka Allah ce to walan ma kauye ta shaukatu sahati sahaba khufiya yayin da kayar masu zagin sahabban manzon Allah ta fara karfi a ɓoye. an gane ko wan sallat fi ba'd al jahala al muntasibina ila sufiyya ta zama ta wato jawu a ta fara insilali ta fara shiga cikin shashin masu jingina kansu zuwa ga sufanci amma kuma jahilai ne shi ko sufanci ba ba fa yin sa jahilci ba zama ba a yi wallahi duk malaman nan namu na baya ba jahilai bane ba duk wanda zai baka labarin Kano shekara 100 ta wuce kasan malamai ce kuma sufancin ake an fahimta ko kasan malamai ce kuma sufanci ake me yasa kaga ta shi bayan Allah ya shi da yazo yace ai da yazo ya samu wato ba ba ba ilimi yazo koyawa ya zo ya samu mutanen ciki malamai ne sauraka kaga ashe ashe sufanci sai fa da malanta ke zama kada mutum ya yi tunanin zai yi sufanci a haka akwai littafin Sheikh Al-Hafiz Al-Misri wanda ya shigo cewa ulama'u tazkiyatun nafsi min a'lamin nasi bil kitabi was sunnah ulama'u tazkiyatun nafsi min a'lamin nasi bil kitabi was sunnah to kai yanzu ka zauna kana da wasu sufanci amma baka ilimi baka neman ilimi sai ka tashi ga matsala saboda jama'a don Allah mu tashi sosai mu kula wasu fiye da hakikiya minhum bur'au su kuma su bayan hakika sun kubuta gabaran wato shi wannan bagin sahabi a alzamtu nafsiyar kalama sai na rubuta kai na yin zance fi fadl sahabati jami'an a cikin falsafan manzon Allah gaba ɗaya kama huwa da abu salafi salih kamar da aikin managarta na baya kenan ala qa'ir qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah an gane ko wato abin da yasa kuka zamanto khairu ummatin saboda ga ayyuka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mutuka za ga ana aikin alheri ai mummunan aiki kai shiru kai ma ka zama kai tarayya ciki kanu la yatanawun an munkari fa aluhu an gane ko kar mutun ya yadda ya ga ana sako ya san zai iya hanawa bai hana ba inda ba za ka inda za ka tsaya shine ba zan iya hana ba ya kyamata abin abu ta zama wuce kawai shikenan an gane wannan shine a baku imani kuwa وقوله تعالى الله كتاب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون wato a samu a cikinku a samu wasu al'ummai wanda za su yi da'awa zuwa ga alkhairi su dinga umarni da kyawa suna hani ga mummuna Allah ya ce ulaika wa inna nan ka humul muflihun sune wasu babban rabo Allah kama ciki to badatu zalika sai na fara wannan fi sharal maulidin nabawi al mubarak a cikin watan maulidin manzon Allah mai albarka wanda gashi nan ya gudu so mu ko a san a fi sanata alfin wa 435 shekara ta 1935 ko wa hay to hay su kuntu ugayyiru ayi mawdu'in a lokacin da nake juya kowane irin mawdu'i dulibtu bil maqalati fihi wanda aka ce magana a cikin sa ila bayani fadail sahaba wa difa'i anhu biyo bayanin falal sahabbai da kuma yin difa'i ga sahabbai war raddi ala sabihim da raddi ga masu zagin su wa muntaqishihim da masu jingirta waya zuwa gare su wa wujubul kaffi amma shajara bainahum sannan kuma da bayanin wajabcin kame baki kan abin da ya faru tsakanin sahabbai kama huwa marwiyun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu wa tabi'in wa sa'il umma kamar yadda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah da tabi'ai da sauran al'umma baki daya wa kada ta saddara julun wani mutum ya bujuru an gane ko kaga waye shi a cikin hashiya ko min sulalati ba'd ulama fi baladina kanu daga tsatsan shashin malamai a wannan garin namu na Kano bita gayira aqidatihi wa aqidati abaihi da canja aqidarsa da aqidar iyayensa min at-tasawwuf al-haqiqi ila tashayyu daga sufanci na hakika zuwa shi'anci an gane wa huwa ma zalika amma wai duk da haka ya tasattaru bi annahu sufi yana ta yin burin burin wai shi sufi ne ha na fadan kan sufi eh wal ma'ruf abun sani anna sufiya la yasubuna shay'an mimma khaluqatil lahi ai su bayan Allah da annabi ba sa zagin komai na halitta Allah me yasa li jalalati khaliqihi saboda girman mahalicin wannan al'amari fa hadha muntasib wannan mai jingina kai tun daga nan zamu ji ana kiransa al-muntasib al-muntasib an gane ko to wannan muntasibu jahara me ma'anar muntasib shine wanda ya jingina kansa zuwa ga sufaye wa laysa minhum ina fatan gane yawa ba sufanci ke ba wallahi ba sufanci ke yawa ya kamata mu gane a'a ai akwai wani abu da yake jama'a mu dinga gane ba jama'a mu ji da kyau duk inda muka ji iyayenmu kakka ɗauki wasu ɗariƙa duk ɗariƙu ɗariƙa kajiriya na ƙashabandiya arusiya tijjaniya ana jigo duk ɗariƙa ƙarshenta a koya maka zikirin Allah da istighfari da salatin annabi da sauran al'amura da kuma me tawaru ko ba haka ba da kaskantar da kai da nuna kai ba komai bane ba da duk wayannan halaye wanda zamu ji wasu daga ciki a cikin wannan littafi wannan shi ake kiransa sufanci an bayyana ko ya ishe mu ta'iti suluk wannan mun dan kawo wani abu a cikin sa zamu ji me ake nufi da sufanci dama shine at-tahalli bil fada'il wa at-tahalli an ar-raza'il duk wata dabi'a mai kyau ta kaci duk wata dabi'a mai muna ba kai ba ita to yau sai ka ce a dabi'a mai kyau an aje ta gefe an koya a shari'a an koya cin mutuncin bayan Allah an koya zagin kowaye ya zama ya saba da kai sai saboda Allah me za a kira wannan da sufanci wallahi wannan ba sufanci bane ba susanci ne ya kamata su ma su gane me ake yi yaran da ya kamata inda mutum mai hankali ne ni da abin da ke auna shi ne mafi yawan masu bin irin wannan mutane in ka duba duk irin su daya a'a da za a je sakatin a duba akwai matsala wallahi alazim a tsaye da hankalinka ba zai zo ka zo ka maka saba abin da kuma kana da wasu ban kirki ne ba zai yi ba akwai abin da ake yi kawai shi kenan fa hadal muntasibi wannan muntasibi jahara ya bayyana bi sabbi wa la'ani muawiya ibn abi sufyan ya zaki ya la'anci sayyidina muawiya ibn abi sufyan ma abihi wa ummi tare da babansa da babarsa wanda dukkan su sahabban manzon Allah ne kuma aljanna ne wa sa'ir sahabati da sauran sahabbai kal mujira bin shuba kamar mujira bin shuba wanda shi wannan bayan ma zancen sahabi ne shi ba ma a tabakar su sai na ma'auya yake ba a tabakar waɗanda suka je wato a bai'atar ruwan yana cikin wanda suka yi bai'atar ruwan duk ijma'in malaman tafsiri malaman tarihi sun haɗa kan cewa yana cikin wanda aka yi a bai'atar ruwan da shi domin shi ne wanda lokacin da shi a wata ɗan masu da suka fiye zo yana zuwa gurin yana tambayar manzon Allah ai sulhun nan yana taba gefen manzon Allah shi kuma urwa ai mugira yana gefen manzon Allah ya nade kansa da wato rawani sai ya sa hal wato takobin hannunsa wannan fa kanan babansa ne ba sai ya zungure shi yace dauke hannunka da kafa wannan fuska ba irin fuskar da ake taba bace ta to sai har sai da ya gaji sai yake cewa kai yace ifa sunan manzon Allah yace kaga duk mutanen naka kowa mutum yake ne ban wannan mutum ya mabanta mun waye ne wannan sai Allah ya ai danka ne dan dan uwanka ne wani to mu duba bayan da yake kariya ga annabi a yaushe ka wannan a lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya a lokacin da aka yi bai'atul ridwan kuma Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka kuma annabi ya faɗa a cikin hadisin muslim la yadkhulan nara ahadun baya'a tahta shajara kuma yana tishi amma ka jin da aka dinga lalatarsa kai shi nan gaba za mu zo yadda yake faɗa cewa wai ti iyalansa ma da danginsa gaba ɗaya da Allah ya ce su Allah ka so wa garim da wasu wayannan rubuwan Allah ayyun Allah ya jira su bal bar dai qala fi abi bakar siddiq ya faɗa hakin sayyidina abubakar yace kalla wato anan yana bada wato fadin cewa ana magana cewa sayyidina abubakar yana da fatoyi wanda suka dace da sunnan manzon Allah da kuma abubuwan da ya ba Qur'ani sai ke cewa ba haka bane yace kalla lam yuraf min sahabati man khada Allahu fatawahu yace ai ashabai ma sam ba a san wanda Allah ya dinga kuskurantar da fatawarsa ba wa anzala tahdi'ataha fi kitabihi al-aziz ya saukar da kuskuren kuskuren fatawar tasa a littafinsa mabuwayi wa haddada alaiha Allah ya kurruta akanta wa ayyaraha ya aibata ta bi annaha iradatan li ardi dunya cewa bi annaha wai cewa ita iradatan li ardi dunya wai neman urura duniya ne kawai duniya ake nema gairu fatawar siddiqi in ba fatawar sayyidina Abubakar ba to kun san ana wajen shi yasa kullum nake faɗa mana in dai an je kace zaka baki annabi sai ka koma ai zaka baki sahabbai sai ka kan manzon Allah to bari ku ji wannan ya faɗi wannan a cikin muqaddima ta shafi na 111 to qultu la shakka anna al muntasiba ba makawa shi wannan muntasibi arada an yanta kisa min darajati abi bakar siddiq ya siya wato tauye darajar sayyidina abubakar fasara zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min haythu yadri aw la yadri sai abin ya koma kan manzo Allah ta inda bai sani ba ko ya sani lan Allah ta'ala ya kuzo domin Allah ya cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yushkhina fil ard baya yiwa ga annabin Allah ya samu ribatattun yaki har sai kasa ta karni da jinin kafirai an gane sai Allah ce turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim to kalle da abin abin abin da kyau an gane ko yawa turiduna arada duniya ko to bari mu dan karanta abin a gurguje dan an wa musu gane da abin shi lokacin da aka bu badar an yi wannan karatun ko bayan an dare gaba da sara badarin sai manzo Allah ya tambaye sahabbai ya kuke ganin ya kamata a yi da wayannan usara badar sai na baka sai ya rasulullahi ni na ganin tunda dai yan uwa ne dangi ne ni na ganin mu kyale su mu karɓi kansa a gurin su idan mun karɓi kansa kaga shikenan sai mu ƙara ƙarfi a cikin addini mu sai kayan yaƙi da sauransu har manzo Allah ya ce in ba an karɓa ba sai sun kashe irin mu shekara mai zuwa suka ce eh ya rasulullahi ba komai dama mu san a karɓa din su kashe daga cikin mu dan mu wata da muke muke nema sai sai na umar ce kai fa ya umar in ji sai in ji manzo Allah sallallahu alaihi ya umar kai fa sai ta ya rasulullahi ni ba na ganin abin da sai na kai gani ni abin da nake gani mu karkashe su kasa ce karni da jinin su kunna in mun karkashe su in ma ana ganin akwai wata kada a kashe dan uwan wani to kowa a makka na shi dan uwansa ni ina dan uwa a ciki a banin kashi abubakar yana da a bashi kashi sai da ali akwai wani a bashi kashi sai manzala ya karkata zuwa ga shawarar sai da na abubakar amma kaji wannan mutumin kaji mun ce wai min fatuwa siddiqi dama annabi fatawa aka bashi shawara ba ta ba annabi ka bi shawara sai da na abubakar kuma bari ku ji sai manzo Allah sallama ya karbi wannan shawara har an tafi sai Allah ya saukar da wannan aya ma kaza annabi an yi kullu asra hatta yushkina fil kaga aya tana goyen bayan ra'ayin sayyidina Umar a lokacin sayyidina Umar ya tafi gida kafin ya dace ya samu ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar suna kuka sai ta ya Rasulullahi me faru ne sai shi da Allah Abubakar ga yamin yake faruwa inda ni in shiga in ba ni kuma in taya an gane ko karshe sai annabi yake faɗa cewa da Allah ya saukar da azaba saboda haka to da ba mai tsira daga azabar sai kai haka annabi shi ga sayyidina Umar to dan Allah kalli mai wautar wannan maganar yana gaya wa sayyidina Abubakar saboda me ya ci zarfin sayyidina Abubakar bayan kuwa asalin magana ga yadda wa kad kataba to ga bayan nan ma wa kad kataba muntasib shi muntasib ya rubuta fi nafsi safa a cikin wannan shafi na 111 ana ji ko a juz'i na biyu kun san duk musifa tana cikin juz'i na biyu nan fi qaular rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi faɗa yace launa zala azabun ma aflata illa ibn al-khattab da azaba na sauka ba wanda zai jira sai Allah sai Umar dan Hadaji to unzur ka duba kaifa arada an ya gami da siddiqa yadda ya nabi zunguri ko ya ci mutunci ga sayyidina Abubakar fa ga mazar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yau sayyidina manzon Allah sasan wa aliyan karramallahu wajhu da sayyidina Ali tunda har da shi a ciki fayalal gabawa Allah ka kiyaye da wannan wautar amin وقد ذكر القاضي إياه في الشفاء القاضي إياه فلا تكن أشفاء حكومة من قبل من مرتبته عليه الصلاة والسلام النبي آه القاضي إياه فلا كنت من دي ولا أنت درجة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أينا أتكن أشفاء فراجعه حكومة قبل تكاشي جزء نبيو شافي نبيو حدود سبعين نبيو أتكن إرم كفينا na fatan gani yawa dan kawai sai a ya duwa bai gani ba to baka da baka da ido ne an fahimta yawa kuma alhamdulillah dai ba ma cika baki da ashifa ba ai mun san dai ko ba komai dai ai mun ma ƴaƴan masu ashifa ce ku yawa yawa to wa fi muqaddimat al-afifa ya ba cikin muqaddimat al-afifa aidan ha ila yau a aurada hadisi abi bakara ya kawo hadisin abi bakara ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama marra bi rajulin sajidin ya wuce ta masallaci ya ga wani mutum yana mai sujjada ya zuwa karshen hadisin ai kun san shi ko wanda annabi ke cewa waye zai je kashe wancan sai na Abubakar ya je ya je ganshi yana sallah ya dawo shi ya rasulullah ai sallah yake kuma ka ce ka hana mu kan mu kashe mai sallah sai shi to zauna waye zai je ubai sai na wai ya rasulullah zan ya je ina zuwa sai ya ganshi a sujjada sai ce ai ko annabi ya ce a karo mai kun azumin rabbi o sajidun yana tanun ya koma ko kai ya koma sai to ai kaddara da amman huwa khairun minni wanda ya fi ni ya koma shi da sayyidina Abubakar sai ya dawo yana dawowa sai samu sai ya rasulullahi kaji kaji sai na ya rasulullahi ko in je ci diga ina zuwa sai samu mutumin nan ya tashi an gane ko sai mun balaka cewa bayan ya dawo sai wallahi rasulullahi na ji ban same shi amma da na same shi ba ruwa da sallarsa zan kashe shi ne da kai umarni an fahimta ko to hadisin sai annabi ke cewa da an kashe shi to da ba samu mutane biyu sun sabani a cikin al'umma ta an gane to wannan hadisi muna da magana akan sa da yawa nan gaba amma kafin nan ana ji ko a shi wannan mutumin ai sai da ya kashe shi daga baya domin shine harkusu dan Buhari tamimi an mutum da kusur bani ya kawo malamai mutane guda biyu aka yi magana har kusa yana ciki kuma shine wanda marin jayin magana ya karkata kansa da yawa saboda haka sai na ji ya kashe shi an fahimta ko to bari ku zaɓin da yake cewa to gashi nan ma wafi mun yasa ko fa kama bakare fasara ala an ya dai wa qala ya nabi allah bi abi anta wa ummi kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illa allah wa hakaza umaru wa fi qala an nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi law qataltumuhu lakana awwala fitnatin wa akhiraha intaha bi tarruf to wannan shine abin da Allah ya nasu fa qala al muntasib to shi wannan muntasibi sai ce hadhihi ihda fatawa abi bakar as-siddiq wannan ɗaya daga cikin fatawoyin sayyidina abubakar ne wallafi khalafa fi hannasa wanda ya saba nassi annabi ya ce yi yi san Allah ka wannan hausa wai wala qailan an yaqula mutum ma zai iya cewa kaji ba shi ke zai faɗa din ba wai mutum zai iya cewa lam ya arif tarihul islami mukhalafatan ai wasu tarihin musulunci ma gaba ɗaya bai taɓa sanin wata sabawa da aka yi wa annabi ba kallafatul muslimina galiyan misla wanda ya zo ya kallafa wa musulmi abu mai tsada irin wannan domin da ya kashe shi da shi ce don an huta to abin da ke faɗa ke to na nan wajen za ni magana nan gaba don kullum ina yawan maimaitawa nasi nasi wato na fuskanci bai san ma mai nasi ba shakka bai san nasi ba an gane ku yana da kyau ya koma ya je nemo alwaraka fi usul fiqh ya bambance tsakanin annasu da azzahir akwai abin da za gan shi nassi ne a qur'ani lafazi ne a qur'ani amma ba nassi bane shi annasu wallazi la yahtamilu ta'wil ba ya daukar ta'wili amma duk abin da zai dauki ta'wili ba nassi bane ko ba ta bane ba yawa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim thalatha quru wannan ba nassi bane zahir ne domin ga wasu wasu malaman sun tafi kan ru'in din nan a dahar wasu sun tafi kan cewa haidu ake ne da na ne kuwa ba za a samu wannan ba inna ma ilahu kuma ilahun wahid ba wanda yake an samu sabani ku ba sun tafi akan gaba ba sun tafi babu wannan ilahu kuma ilahun wahid kawai Allah ɗaya ne ba wata magana wannan nasi ne ina fatan gane shi yasa da yawa zaka ji wautar masu wauta a cikin su ta ce ai nasi ya zo wannan ce ai alfi'atul bagiya ai nasi ya riga ya zo sai haka tunda aka kashe mu wato ammaru nasi ya zo an saba nasi kaza kaza ai ba ishadi a maimakon nasi in ka tambaye shi wani nasi ne shin wannan abin da ka wannan da abin da ya kawo cewa taqatul amaran alfi'atul bagiya nasi ne za mu zo karatun ba nasi bane ba domin da nasi ne ana ji ko to ai in mun duba umumai ne a cikin hadisi taqatul amaran alfi'atu ba mutum da ba alfi'atul bagiya nan fa duk sai sun hada kansa baki sai za su yi wannan aiki in ba su hadu ba ya ware dole ina bukatar tawili a ciki
saboda an saba wa umumi an bayyana ko muna da dogon bayani a cikin littafin a ƙarƙashin wannan magana kuma za mu ji hakikanin a wannan zamanin waye ma waye waye shugaban fiyatar bagiya eh duk zamani akwai shi duk zamani akwai shugaban fiyatar kuma za a to malam nasir kabar Allah ya masa rahama ya yi littafi na musamman ko kan cewa wato jama'atu nefu jam'iyyatu nefu hiyal bagiya fi har zamani ashe a duk zamani akwai fiyatar bagiya to mu a wannan zamanin mun san fiyatar bagiya za mu faɗi su hmm eh to saraka wa karkala ya faɗa fi ma radda bihi alai a raddin da ya mun yace inna sahabata wai sahabban manzon Allah lam yafhamu hadal hadisa wai ba su fahimci wannan hadisin ba faman jayyidan fahimta sosai walau fahimuhu kama yan baki da sahabbai sun gane hadisin nan yadda ya kamata lama aqaddama ahadun ala ali radiyallahu anhu fil ilafa da ba wanda zai zo ya fuskanci sai na ali akan alibanci tunda kaga ba wanda ije to ai kuma banda wauta ma ta mai wauta ai sai na ali bai kashe ba ko tunda ai shi da wannan ne kama hujja tunda an ce sai na abubakar sai ka bai kashe ba ya kasa kashewa sai na umar ya kasa kashewa shi kuma sai na ali sai dai shi kuma shi ma bai kashe ba ko ba haka ba ka ga bai kamata ka wannan shine dalilin idan ka yi wannan magana ana jigo kasatsin da lokacin da na je freedom na yi magana kan sahabbai an gane ko muka zauna muka wannan ya karamin mukabala ta minti 27 to fitowar karatunsa na wannan satin wannan ranar ana shigo wanda suka kira shi da suna waye gwaninka an fahimta to a kasat din farko in ka je karshe a nan za ka zo na karatu inda ke cewa da sahabbai sun fahimci wannan to da ba wanda zai fuskanci ko zai gabaci sai da na da akan halifanci wai wala kana al'amur kama yan baki an yakuna da haka ya kasance da da abu ya kasance daidai wa da ba samu sabani ba Allah ka tsaya da ban kauranci masu shiryo Allah ka shirye su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam